إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi goma ga watan zulkada hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan jun shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na bakwai cikin jirgin darussa daga littafin jami'u bayan ilmi wa fadlihi wallafa al'imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn abdulbarri annamari wanda ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta masa muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi Allah ya saka mashi alkhairi zamu tashi a inda malai yake cewa al-babul awwal man su'ila an ilmin fakatama babi na farko a cikin asalin littafin bayan muqaddima da muka bi malam yace man su'ila an ilmin fakatamahu hukuncin wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi abinda ya sani a cikin addinin Allah sai aka tambaye shi fatawa ko aka tambaye shi karantawa sai ya ƙi ya ɓoye ina hukuncinsa menene zunubin da wannan mutum yake ɗaukawa kansa qala Allah ta'ala wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinannahu latubayyinannahu lin-nas wala taktumunahu yace wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka ba su labarin yayin da Allah subhanahu wataala yayi alƙawari da waɗanda aka baiwa littafi ma'ana malamai cikin yahudawa kenan latubayyinannahu lin-nas lallai sai kun bayyana wa mutane abin da ke cikin littafin sai kun faɗi gaskiya wala taktumunahu kar ku sake ku boye Allah ya ci gaba da cewa fa nabazuhu wara'a zuhurihim sai suka yi watsi da littafin ko suka yi watsi da alƙawarin a bayan bayan su washtaro bihi thamanan qalila suka dinga siyan dan abu kankani da shi ma'ana ba su kuɗi su boye gaskiya Allah ya ce fa bi'sa ma yashtarun Allah wadare da abin da suke aikatawa irin wannan mummuna aiki da suke الإمام الحسن البصري حسن ابن أبي الحسن البصري da katada suka ce wannan ayar hiya fi kulli man utiya ilmun utiya ilma shay'in wannan ayar ta shafi duk wanda aka bashi ilimin wani abu ne min alkitabi na alqur'ani yake aiki da shi yake fada suka ce faman alima shay'an wanda duk ya san wani abu falyu'allimhu ya sanar da shi wa iyyakum wa kitmanu al'ilm fa innahu halaka a hirdinku da boye ilimi domin boye ilimi halaka ne Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi shi kuma yake cewa da yago fasara wannan aya yace la yahillu li alimin an yaskuta amma alima bai halasta ga malami yayi shiru ya boye abin da ya sani wala li jahilin an yaskuta ala jahli kuma shi ma jahili bai halasta ya haƙura da jahilcin shi kawai ya zauna haka bai nemi ilimi ba duk biyun dole ne su shi sai abin da ya kamata a kansu na fata mun gane wannan to a sama sai malai yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace man su ila an ilmin fakatamahu jaa yawmal qiyamati mulajjaman bil jamin min nar wanda da aka tambaye shi wani ilimi sai ya ɓoye shi to ranar alkiyama zai zo an sa mashi linzami an sa mashi linzami na gidan wuta al-imamu abu dawud da tirmizi da ibnu majah suka da wannan hadisi gashi a kasa malam yace hadisun sahihun hadisi ne ingantacce wa fi riwayatin man su'ila an ilmin alimahu fakatamahu ja'a yawmal qiyamati alayhi lijamun min nar wanda aka tambaye shi wani ilimi da ya sani sai ya ɓoye bai faɗa ba ranar alkiyama zai zo da linzami na wuta Allah ka tsare mu وفي روايه ما من رجل حفظ علما babu mutumin da zai kiyaye wani ilimi fa su'ila anhu a tambaye shi wannan ilimin fakatamahu ya boye illa jaa yawmal qiyamati mulajjaman muljaman amin muljaman biljamin min nar wa fi riwayatin man katama ilman indahu wanda ya boye ilimin da ke tare da shi wa fi riwayatin man katama ilman yuntafa'u bihi wanda ya boye ilimin da za a ci amfanin sa kenan idan ilimin da zai kawo halaka ne zai iya boyewa ko ilimin zai kawo shubha kuma kamancin haka ja'a yawmul qiyamati muljaman malam yace wal hadithu qad rawahu adadun kathirun min as-sahabati ridwanullahi alaihim minhum abu huraira wa abdullah ibn amr ibn al-as wa ibn mas'ud wa ibn abbas wa ibn umar wa abu sa'id al-khudri wa jabir al-ansari wa anas ibn malik wa amr ibn abasa wa talq ibn ali duk wannan sahabban su rawaito wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad kharrajtu ahadithahum fil asli yace nayi takhrijin hadisan sa asalin wannan littafin da nayi aiki wa dabtu fi tadaif at-takhriji ziyadatin muhimma wa nukat hadithiyya fallahumma taqabbal ce bayan na gama hadisin na kawo maganganu da ƙare-ƙare na ilimi da fa'ida ina fata Allah ya karɓa mu malam yace wa nabi hurairata annahu kana yaqulu magana ta biyu da ya kawo don tabbatar da wato hukunci mai tsanani akan wanda ya boye ilimi daga Abu Hurairah yace laula ayatani fi kitabillahi azza wa jalla ma haddathtukum shay'a Abu Hurairah yana cewa ba dan wasu ayoyi guda biyu a cikin Alkur'ani littafin Allah ba da babu wani labari da zan bazan baku hadisi ba shiru zan yi inna Allah ta'ala yaqul Allah ne yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda sai ce hadhihi al aya wallati taliha da ba dan wannan aya da wadda ke bayanta ba burara ya ce da ban karantar da ku kome ba wato ina lazina ya tumuna ma an zalna minal bayyinati wal huda lalle waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar in ji Allah subhanahu ta'ala minal bayyinati na maganganu dalla dalla wal huda da shari'a Allah ya ce min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in ce aya ta farko kenan ko sai Allah ya ce ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu wa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim wanda suke ɓoye gaskiya bayan mun bayyana mutane ita an saukar da ita a cikin alkur'ani an bayyana kai kuma sai ka ɓoye ka ƙi faɗi Allah ya ce waɗannan yal'anuhumullah Allah yana la'anta su wa yal'anuhumul la'inuna kuma mala'iku ma masu la'anta suna la'anta su mala'iku da Allah ya ba su aikin la'anta suna la'anta su Allah ya ce ilal ladina tabu wanda za su tsira daga cikin wannan sune waɗanda suka zo suka tuba suka canza daga mummunan aikin nan zuwa kyakkyawa wa aslahu suka gyara abin da suka bata a baya wa bayyano suka kuma bayyana gaskiya ula'ika atubu alaihim Allah ya ce ni zan gafarta musu waɗannan in gafarta musu zaban su wa ana tawwabur rahim Allah ya ce ni ne mai gafara kuma mai rahama Allah gafarta ma wannan kenan sai a ƙasa ya ce ثم قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة وذكر الحديث mutane suna cewa abu huraira hadisin shi ya yi yawa kullum shi hadisi ga manya-manyan sahabbai nan da aka fara musulunci da su tun a maka ba su faɗa abin da ya faɗa ba shi da ya zo kwanan nan ana ta surutu ana ƙorafi shi ne kai shiga faɗan wannan magana ba ƙasa gashi na malam ya ce yake cewa inda ya saka watan lamba ta biyu da ya ce akhrajahu al-bukhari wa muslim wa nasa'i min sunanihi al-kubra wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi da al-Imam an-Nasa'i a cikin al-Kubra as-Sunan al-Kubra kama qala al-Hafiz al-Mizzi fi Tawat al-Ashraf kama yadda Mizzi ya fara wa Ahmad da al-Imam Ahmad ibn Hanbal min turqin anhu ta hanyoyi daban-daban daga Abu Huraira wa fihi ziyada akwai karin cewa inna ikhwanana min al-muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq yan umu muhajirai in ji abu huraira mutanen makka me ya hana su yi hadisai da yawa irin nawa saboda kasuwa asafku transaction saye da sayarwa yana shagaltar da su zamansu a kasuwa sannan wa inna ikhwanana min al-ansari kana yashghaluhum al-amalu fi amwali su kuma ansaru yan uwanmu in ji abu huraira su kuma abin da ya hana su shine wato shagaltuwa da aiki da suke a cikin dukiyarsu wato gonakinsu kenan na dabino da inabi wa inna aba huraira kana yalzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi shab'i batni shi shi ko abu huraira sai yayi iltifat kamar yana magana akan third party yace shi kuma abu huraira babu abin da ya shagaltu da shi in ban da zama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inda ya ci ya koshi kawai shi kenan abinda ya ɗan samu wa ya haduru wa la ya haduru sai ya zo makaranta wa ya haduru ma la ya haduru yana halartar inda su ba sa halarta wa ya hafazu ma la ya hafazu sannan ya haddace abinda ba sa haddacewa wani yana nuni zuwa ga wato menene ilal dalilai da suka sa hadisan Abu Hurairah suka yawa contact din shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara uku da yayi yafi contact din da wasu suka yi ba a shekara 10 ko 15 ko makamancin haka sannan ga naci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan yace mashi lalle kana da hirs alal ilm kana da kwadayi akan ilimi sannan shi bai da wani abu shi full time dalibi ne a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ko sauran suna da abubuwan yi suna da kasuwanci suna da noma suna da kiwo suna da tafiye-tafiye har ma wasu suka raba wannan ya ce to kai ka je yau ni kuma in je gobe kai ka je wannan makon ni in je next week to koyaye ne idan wato kai baka zo ba dan an baka labari ba dole bane ka samu full package na abin da aka fada don mai ba da labarin zai ba da labarin abin da yake ganin muhimmi ko ya baka labari wanda yake wato takaitacce summary ko kuma wani abin ma ya manta da abu ne mai yiwuwa ko kuma saƙon ya zama ya rage wani tempo an aka samu ƙarin wasita to amma rayuwarsu ta tirsa su zuwa ga haka wannan yana nuna zuwa ga wanda duk yake son zama ɗalibi wanda zai zama malami wata rana to dole sai ya zama wannan ɗalibtan ita ce asalin aiki shi full time yanzu za ga ɗalibai da dama suna da wannan burin za su dinga gaya maka algabar ta malam ni ma ina so in zama malami kamar malam albani in dinga da'awa in zama malami kamar malam jafar in dinga da'awa in zama malami kamar wani amma kuma chemistry yake yi ko medicine ko tela ko yana da gidan kaji ko dan kasuwa ne kullum yana tafiya ba shi lagos ba shi fatakwal kaga ba da dai wannan zama malami sai dai wannan burin kawai to buri kuma mai kyau yana da kyau shi ma eh babu laifi ka dinga sa buri mai kyau kana kana fatan ka zama wani mutumi irin wani mutumin kirki amma in dai da gaske kake so ka zama irin wannan ɗaliban da ya zama malami to sai ya zama sana'aka kawai shine ilimin tun kuma sana'aka ilimin sai ka haƙura da wannan jin daɗin da wannan morewan da wannan ci a ci mai kyau a sha mai kyau a sa mai kyau kaji abu hurairar nan ya ce shi ba inda ya ƙoshi shi kenan mafi lokuta kuma ba ma ya ƙoshin kamar yadda muka sha karantawa bai ƙoshi yunwa take hantararsa har cikin shi ya dinga ƙara yana kulkulkulkul saboda yunwa sai dai ya samu dutse ya sa mayafinsa ya ɗaure cikin da dutse saboda kar cikin ya dinga motsawa to sai ka haƙura da waɗannan sannan ne za ka ilimi na gaskiya amma irin wannan sai dai ka zama wato mai saurare ko ka zama ustazu ɗan zafin kai ko kuma dai ka zama ga kanan la shar'itun wala garbiya ina fata mun gano ne ya kamata mutane su gane wannan sunnar ta rayuwa shi kasuwancin me yasa ka samu abin da ya kamata ka samu a jikin shi saboda ka bashi gaskiya ka bashi rayuwarka ka bashi lokacin lokacinka wannan karatun da kake a university me yasa ka samu abin da ya kamata saboda ka bashi gaskiya ka bashi lokacinka ka sadaukar dalibi in ya zo university bai damuwa da sai ya sa sutura mai kyau ko sai ya ci mai kyau ko sai ya kwana a wuri mai kyau yana da wani hadafi ya san bayan shekara hudu ko biyar zai cimma wannan hadafin da aka sai ya haƙura da komai su ma dangin su su haƙura da shi da aka ko da ana biki a garinsu ba zai ce dole sai ya je wannan bikin wani ma za a yi mutuwa a ce a ka zauna tunda kana da jarabawa gobe ko a ƙigaya mushi ma duk wannan da yake alamtawa bai wa abin muhimmanci to amma ilimin addini ba ba shi wannan muhimmanci ba amma kuma kowa yana son ya samu credit ɗin da ake samu bayan an yi ilimin addini ko mun gane wannan shine tanakulin da muke rayuwa a ciki Allah ya tsare ma Abu Huraira yace sai yake haddace abin da ba su haddacewa yana halarta inda ba su haddacewa wa inda Ahmad wa Muslimin bi ziyadati fadartu min annabi sallallahu alaihi wasallama majlisan faqala wata rana kuma Abu Huraira a wata riwayar dake cikin Muslim da Ahmad yace wata rana baya ga wannan nacin da wannan kokarin da yake da shi ce wata rana kuma sai na zauna a wani majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ni man yabsutu ridaahu hatta uqdiya maqalati thumma yaqbiduhu ilayhi falan yansa shay'an sami'ahu min wane ne zai shimfida bargonsa in na gama magana ta ya dauka ya mayar jikinsa daga yau ba zai ƙara manta komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan tayin abu huraira ya ce wa basattu burdatan alayya sai na shimfida bargona hatta kada hadifahu har ya gama maganarsa thumma qabattuha ilayya sannan na dauka na rufa fa wallazi nafsi bi yadi yace na rantsi da Allah da rina ke hannunsa ma nasitu shay'an ba'da an sami'tuhu minhu daga ranan ban ƙara manta komai ba kaga wata karama ce Allah ya mushi a cikin mu'jizun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka shi zabu hurara hadisan shi suka wuce 5500 kuma ya ce na buɗe buhu ɗaya ne kawai a cikin buhunan hadisai na akwai wanda in na buɗe shi wala sai an kashe wannan kenan wa an yazi da bina hurmuzin kala kataba najada ila ibn abbasin yas'aluhu an khamsin yazid ibn hurmuz a a a wato alfarisi kenan yazid ibn hurmuz alfarisi wanda shine shugaban almawali a ranar da aka yakin harra shine kamar komanda na mawali a mutanen madina maula ne na banu laif ya rasu a lara asiri shekara ta ɗari yana da hadisi a cikin muslim da abu dawuda da tirmizi da nasa'i da ibn majah bukhari ne bisa da hadisin shi ba kaɗai wannan hadisin ma wannan kisa ma tana cikin sayo muslim ya ce najada ibn amir al-haruri mu kiyaye najada ibn amir al-haruri ɗaya daga cikin khawarija ne suna ke ce ma shugaban annajadiyya wanda ya tawaye daidai rasuwar yazid dan muawiya ya rasu ko in ce an kashe shi sojojin abla dan zuwa sun kashe shi a shekara ta 69 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai kuma wani zahabi ya sabanta shi da cewa za'igun anil haqq to akwai kuma najada ibnu nufai al-hanafi wanda ya da riwaya guda ɗaya a cikin sunanta Abu Dawud wasu malamai suna ganin duk mutum ɗaya ne amma Ibn Hajirin ya tattauna maganar a cikin abin nan lisanul mizan da ya faɗaɗa ta gwargwadon hali so dukan suna riwaya shi wannan najada ibn nufai hadisin shi a cikin littafin Abu Dawud daga daga Ibn Abbas ne shi ma eh ya ya ya ya ruwaito wannan riwaya daga ibn abbas to shi kuma wannan najada al-haruri ne cewa ya rubuta wasiƙa zuwa ga ibn abbas yas'aluhu an khams khilal yana tambaye shi game da wasu abubuwa guda biyar yana tambaye ibn abbas game da wasu abubuwa guda biyar sai فقال ابن عباس ابن عباس yake cewa innan nasa yaquluna inna ibn abbas yukatibu al-haruriyya mutane suna maganganu suna cewa ni ibn abbas ina hulda da haruriyawa waɗannan ƴan boko haram ƴan kalakatan nan waɗannan khawarija ƴan naharawan ƴan ƴan naharawan na'am ina hulda da su yace walaula anni akhafu an aktuma ilman ma katabtu ilaihi ba dan ina tsoron kai ya zama na boye wani ilimi ba da ba zan rubuta mashi da ba zan amsa mashi tambayar sa da zan rabu da shi ne kawai to da ya rubuta tambayar ibnu abbas game da wasu abubuwa kamar misali yayi tambaya game da idan bawa ko mace suka halarci wajen raba ganima za a ba su ko ba za a ba su ba sannan hukuncin kashe ƴaƴan abokan gabarsa waɗanda ya kama su waɗanda ba 'ya'yan najadiya ba sannan game da maraya yaushe ne maraicin shi ke ƙarewa game da zulƙurba da aka ce ulma as'alukum alaihi ajaran illal mawaddata fil qurba su wane ne qurba din nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi ne kamar guda biyar yayi masa ibnu abbas ne ya bashi amsoshi yana nan a cikin sahih muslim to al-shahid anan shine cewa sa da yayi laula anni akhafu an aktuma ilman ba dan ina tsoron boye wani ilimi ba kenan ko da wani dan bid'a ne ya maka tambaya akan wani abu da ka sani na ilimi zaka gaya masa ko da wani wanda ba kwa shiri ne ko da wani wanda kake ganin bai da ladabin tambaya zaka gaya mashi dan tsoron karka boye ilimi ina fata mun gane wa qalatil hukama'u masu hikima sun ce ga yana kasa ya ce sahihu wannan hadisi sahihi masu hikima suka ce man katama ilman faka'annahu jahiluhu wanda ya ɓoye wani ilimi to kamar ya jahilci ilimin ne sai zama za iya cewa jahiluhu kamar shi jahili na ilimin ko jahalahu kaman yayi ignoring yayi kamar bai sani ba وقد جمع اقوام في مثل هذا في مثل ما سئلنا عنه malam yace an samu wasu malamai sun tattara maganganu game da irin abin da aka tambaye mu tambaya da aka yi mishi akan ilimi din kenan wa zakarnahu fi kitabina hadha abwaban mu kuma a wannan littafi namu ibn abdul bari mun ambaci wasu babuka laura aituha kafiyatan dalaltu alaiha da a ce na ga abin da wasu suka ambata ya wadatar to da na yi ishara zuwa ga nasin kawai walakin ni ra'aitu kulla wahidin minhum jama'a ma hadarahu wa hafizahu sai da abin da na lura shine duk wani malami da ya rubuta littafi akan ilimi kafin shi irin su Zuhair ibnu Abi Khaythama da makamantansu suna da kitabul ilmi wana na da shi wana na da shi yace to da da a ce na ga nasin ya wadatar da ba sai na rubuta wannan ba amma sai naga kowa ya rubuta abinda ma hadarahu abinda ya iya tunawa ne wa hafizahu da abinda ya haddace wa ma khashiyat tafalluta alai da abinda yake jin tsoron in ba a rubuta ba zai gudu a neme shi a rasa wa habba an yanzura almustarshida ilayhi kuma almustashiru ilayhi kuma yana yana sa ran waɗanda yake musu shadi target audience ɗinsa su karanta wannan abu walau agfalal ulama'u jam'al akhbari yace inda malamai za su yi sakaci su daina tattara labarai hadisai da maganganu wa tamyizil athari su daina tantance hadisai me inganta me bai inganta ba wa taraku damma kulli nau'in ila babi inda malamai za su yi sakaci su daina hada babuka wuri guda wa kulli shaklin min al-ilmi ila shaklihi su daina hada kowane ilimi da wanda ya kama da shi da malamai za su yi wannan sakacin su daina rubutawa su daina ingantawa su daina magana akan ilimi su daina tattara shi yace labatsalatul hikma da ilimi ya sawarwarce wa ba'al ilmu da ilimi ya kare ya bace wada rasa da ya kode da malamai za su daina magana su daina rubutu su daina fitar da maganganu su daina abin nan wato activities na ilimi ce to da ilimi da hikima ta lalace da ilimi ya sawarwarce da kuma ya kode an neme shi a rasa wa in kana la'amri yace ko da yake ba na rantse muku da Allah qaddara sa minhu al-kathir a yanzu da yake magana tun karni na nawa kenan tun karni na tsakiyar karni na biyar yace wallahi a yanzu din ma da yawa daga cikin ilimin ya ya kode ya sawarwarce an neme shi an rasa bi adamil inayati saboda rashin baiwa abun muhimmanci wa qillatil wi'ayati da kuma karancin taskace shi walishtighali bidduniya da shagaltuwa da duniya wal kalabi alaiha da rubda ciki akan duniya wannan fatan karni na biyar gama yake wannan magana kuma yake rantsewa da Allah yace la amri walakin la amri na rantse muku da Allah wayin kana la amri na rantse muku da Allah ilimi qaddara minhu al kathir da yawa fa ya bace yace saboda bi adamil inaya saboda rashin baiwa abin muhimmanci wa qillatul wi'aya da karancin rubutawa wal ishtighali bid dunya da shagaltuwa da duniya da mutane suka yi malamai da daliban ilimi da sauran mutanen duniya duka kowa ya shagaltu kowa ya shagaltu da duniya wal kalabi alaiha da yin da ciki wato an yi babake da duniya kawai aka sa gaba gadi ita kadai ake nema walakin Allah azza wa jalla yubqi li hadha al ilmi qauman ko da yake fa Allah a cikin hikimarsa duk da wannan matsaloli yana taskace wa wannan ilimi ya tanadan mushi wasu mutane wa in kallu ko da suke ɗan nitsitsi ne ɗan kaɗan wannan mutanen ya na alal ummati usulau za su kiyaye wa al'umma tushen ilimin wa yi mayu zuna furu'ahu su dinga yi tantance bayani akan rassan ilimin fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce ta Allah da ni'imarsa wala ya zalun nasu bi khairin ma baqiyal awwalu hatta yata'allama minhu al-akhir mutane ba za su gushe da alkhairi ba matakar akwai wanda zai saura cikin na gaba dan na baya su koya a wurin sa mutane ba za su gushe da alkhairi ba ma'ana duk da karancin malamai da karancin kula da ilimi da sanya gaba akan duniya ai ta neman ta ba ji ba gani ita ce abin nema wanda ke neman ta shine abin yabo shi ake ganin yana da mustaqbal wa'id shi yake da promising future wanda ku ya tasa ilimin addini ana ganin wannan ya lalata rayuwarsa ina zai je da wannan rashin tunani da a ce mutum yanzu sai ayan shi kawai ce shi hada alkurani kawai yake so su yi da sun gama su yi karatun addini kawai ba ruwan shi da boko za a tare da dangi da yan uwa da abokai limamin anguwan ma shi zai jagoranci mutum mutum din yi mishi nasiha kan cewa wannan abin da yake bata ne limamin shi ne jagoranci wannan ba haka bane sai akan haka wallahi tallahi sai a kwace maka yaya ma an fi karfin ka kannan babanka da yayi da sauransu za a ce to shikenan tunda kai ka mai da kanka wani iri waɗannan yaran ba za a bari ka halaka su ba ce yara da basira ka basira ana ganin mai basira kawai inda ya kamata ya cinye ta shine a medicine a engineering bai kamata ya cinye ta a addini ba ana ganin wannan ba za ta yi mai amfani ba ba za ta yi ma addinin Allah amfani ba wannan jama'a ya tunani ne da aka riga aka yi tunaninmu waɗannan ilmomin ba su wuce matsayin sana'o'i ba sana'o'i ne kamar tela da kafinta mun ji a baya wannan ilmumin na boko ba su ce matsayin haka ba amma dama kuma mun ji anan ya ce duk sanda aka ce ilimi a cikin littafin to na addini kawai ake nufi sai an yi tafsiri ina fata mun gane wannan jama'a to duk da haka duk da wannan a yanayin Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa bai wofantar da wannan al'umma daga samun masu ilimi a cikin ta wanda za su tsaya su karantar da ilimin kamar su su Ibn Abdul Barri tun a zamanin su fa jama'a yake wannan magana kaga a yanzu ba a bukata ai wata magana ke tunda abu ne ga yanan kowa yana gani ido da ido hatta waɗanda ake ce ma ɗalibai din wanda ake ce malamai da malaman na gaskiya da kowa duniyar ce ta fi muhimmanci a cikin tunaninsa fiye da ilimin sai ɗan kaɗan da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu gamdakatar Allah ya samu dace malam yace albabu thani talabul ilmi fariba bayan da muka ji zunubin koyi ilimi kaga wannan ya shafi malamai kenan da dalibai da duk wanda ya sani sai kuma cewa bayani akan neman ilimi farilla ne kaga wannan shi kuma shi shafi jahilai da dalibai kenan wanda ba su da shi wanda ya samu dole ya karantar wanda bai samu ba dole ya je ne ma kamar da muka ji daga Muhammad ibn Kabil al-Qurayz da ya ce wajibi ne ga malami ya faɗa abin da ya sani wajibi ne ga jahili ya fita daga jahilci عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi da Bazzaru da Abu Ya'la da At-Tabarani a cikin Al-Mu'jam al-Awsat kamar da zamu zo mu ji jama'a wannan hadisi akwai maganganu da yawa akan sa akan inganci ko rashin inganci saboda ba shi da wata hanya kwaya daya da take da isnadi lafiyayye duk da shaharar wannan hadisin da yadda ake wa'azi da shi a ko'ina bai da isnadi kwaya daya lafiyayye hasali wannan dinnan isnadin shi mawdu'i wannan lafazin na Anas dan Malik zai zo zai fara wannan magana garibiya ko za a ji ta wani iri to amma kuma haka take a cikin ilimi da haka malamai suka yi sabani game da hadisin zamu zo mu ji maganganun da ya fada da haka in ka koma littattafai da suke magana akan mawdu'atu zaka ga hadisin nan tanzihu shari'a anil ahadisil shari'atil mawdu'a zaka ganshi tazkiyatul mawdu'at zaka ganshi ibn al-jawzi mawdu'atul kubra zaka ganshi al-alil masnu'a fil ahadisil mawdu'a zaka ganshi littafin sisatul hadisin da'ifatu wal mawdu'a da Sheikh albani za ga wasu lafuzza da sun yi takhrij waɗannan hadisai a cikin jeren giya hadisai munkarai da'ifai mawdu'ai to ya rage batu akan hukuncin hadisin ya zofa to wannan ma kuma akwai sabani zamu ci eh yace gashi na akasa yake cewa hadisun hasanun to shi abul ashbal ya karkata zuwa ga kyautata hadisin yace wa hadha hadithun qad rawahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallama jama'atun min ashabi wannan hadisi tattaruwan mutane cikin sahabbai sun ruwaito shi منهم أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخضري وابن عباس والحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وجابر الأنصاري دول الناس أبي سنة حديثنا لكم صلى الله عليه وسلم هذا وقد خرجت أحاديثهم في الأصل na tsaya na tattauna magana akan waɗannan hadisai a cikin al'aslu wato inda yi wannan aikin kenan wa qad jaa fi ba'd turki hadha al-hadithi ziyadatun la tasihhu minha akwai wasu ƙare-ƙare waɗanda ba su inganta ba kwata-kwata shi ne wa ɗalibul ilmi ya staffiru lahu kullu shay'in hatta al-hitani fil bahr ɗalibi kowa da kowa na nema mashi gafara har kifayen cikin ruwa da kuma ƙarin kullu muslimin wa muslima da kuma ƙarin utlubul ilma walau bisin da kuma ƙarin wallahu yuhibbu ighathatal lahfan wa ghayriha fi turkihi an anasin wa gairihi min sahaba da ƙarin cewa wanda kuma ya ɗauki ilimi waman waman a waman hadatha bi ilmin fi ghairi ahli wanda ya je kanta da ilimi a cikin waɗanda ba masu neman ilimi ba fa ka annama yuqallidu al-khinzira al-lu'lu'a wal jawhara kamar yana rataya mu alade sarka zinariya ne zuwa da akwai da ilimi a inda bai halasta ba bai cancanta ba to to wannan kenan zamu ji ƙarin bayani game da wannan magana in ya kawo zai kawo wata magana sai mu karanta da yace wa an abi ishaqa wa an ishaqa ibn mansur al-kausaj daga ishaqa dan mansur al-kausaj wani babban malami ne asalin ma'anan al-kausaj shine mutumin da bai da gashin gira shine kausaju asali ba larabci bane kuma ana ce ma wannan katin kifin mai cinye mutane din nan shark ne ko whale whale ne ko shine mai cinye mutane ana ce mishi shi ma al-kausaj wannan wani babban malami ne kasurgon malami ne cikin malamai to shine yake cewa qala samitu ishaq ibn rawiya yaqulu talabul ilmi wajibun neman ilimi dai wajibi ne walam yasihha fihi al-khabar amma dai wannan hadisin da ake cewa talabul ilmi farida inji ibn rawiya yace bai inganta ba illa anna ma'anahu an yalzamahu talabu ilmin talabu ilmi ma yatajuhu ilayhi min wudu'ihi wa salatihi wa zakatihi in kana lahu malu wa kadhalika al-hajj wa ghayru yace amma ma'anar da ake ake ba irin waɗannan hadisan shine cewa neman ilimi ya wajaba ne akan mutum da gwargwadon abin da yake dole a kansa ma ya taju ilahi min wudu'i ya san ilimin alula wa salatihi da ilimin sallah wa zakatihi da ilimin zakka in kana lahu malun amma in yayi dukiya talaka ba ruwan shi da ilimin zakka ba dole bane akan shi wa kadhalika al-hajj wanda yake da kudin zuwa aikin hajji shi ma ya zama dole akan shi san ilimin aikin hajjin wa ghairuhu da wasu waɗannan qala yace wa ma wajaba alaihi min zalika lam yasta'dhin abawayhi fil khuruj ilayhi ilimin da yake wajibi akan ka ilimin tauhidi da sallah da azumi da zakka in kana da kuɗi ko aikin hajji da sauransu to wannan ba sai ka nemi izinin ba sai iyayenka sun yarda ba sannan zaka je makaranta ko ba su yadda ba zaka je ko da ta kama ka bar gari ne wa ma kana minhu fadila wanda ya dauri akan wannan sanin ilimin gado sanin ilimin musalahul hadis qira'atu sanin tafsiri ulumul lugal arabiyya da sauransu irin waɗannan lam yakhruj ila talabihi hatta yasta'dina abawayhi baya halasta ka tafi neman wani ilimi wani gari irin wannan ilimin sai da izinin babanka ko da a garinku ne babanka ya ce bai yadda ka je wannan makaranta ba sai ka hakura mutane da dama suna shiga cikin irin wannan ta taɓurza kuma sai su ga wai su kawai bari su je su yi abin da suke ganin ya dace ba abin da shari'a ta ce sai ka ji mutum sai ya kira ka a waya shi yana so ya je karatu a wani gari ko ya baggarin su je makaranta baban shi ya ce ya tsaya ya kasuwanci baban shi ya ce ya tsaya ya koyi sana'a da sauransu shi kuma wallahi so yake zama malami shi ya fi son ya zama malami ya gama hadda yana so ne ya je ya koyi tafsiri yana so ne je karatun sayul bukhari da musalahul hadithi da usulul fiqhi da sauransu a wani gari to waɗannan karatukan dukkaninsu mustahabi amma biyayya iyayensa wajibi daga duk wanda yake da wannan matsala to ya tsaya bi iyayen shi shefu mishi sai kaga in ka ba mutum amsa irin wannan sai kaga bai gamsu ba shi yana so ne kai ka bashi dama ya kawai tawaye har har wani lokaci mukan buga mutane misalai da wasu manyan malamai a tarihi suka samu irin wannan matsala kuma haƙura suka yi kuma wannan bai hana su zama manyan malamai ba shi sa aka ji labarinsu al'imamu zahabi haka ta faru da shi al'imamu bin nan muhammad ibn adi ashaukani haka ta faru da shi suna nan da yawa waɗanda iyayen suka hana su zuwa wani gari kuma suka haƙura suka zauna allah ya sa wa karatun albarka wataƙila daga baya idan iyayen suka rasu ko kuma iyayen suka ga dama suka ba su wannan damar sai kuma ka ji sun fita ɗin su ji su koyi ilimin da haka wajibi ne mutum ya tsaya wa iyayen shi biyayya akan abin da bai saba wa Allah ba ina fata mun gane wannan to can da yace walam yasihha fihi al-khabar shine shi abul ishbal ashbali yace qultu bal sahha fihi al-khabar ya mai da martani ga ibnu rawiya yace a a lalle hadisin nan fa ya inganta na'am gaskiya ne algata malam kad ikhtalafa fihi kad ikhtalafa fihi ahlul ilmi ikhtilafan kathira lalle malamai sun yi sabani sabani mai yawa kabiran mai yawa min haythul qabuli war raddi wajen a karba hadisin ko ayar warajjaha jam'un min al a'immati tahsinahu wasu tarin malamai suka karkata zuwa ga kyautata shi bal dhahaba ba'dhum ila tasihi wasu ma sun tafi zuwa ga inganta shi wa fi ni hayy takhriji turki hadisi fil asli qultu yace bayan da na gama takhrijin hadisin sai na ce wa ba'du fa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu min turqi min turqin wa asanidi wa asanid wa riwayati hadha al hadithi wa la shakka annahu la yakhlu isnadun minha min kadhabin muttahamin aw matrukin aw da'ifin la tasluhu riwayatuhu lil ihtijaj biha yace wannan shine abin da Allah ya huwace mu na magana akan isnadoji da riwayar wannan hadisi babu shakka akan cewa dukkanin isnadojin babu wanda ya kubuta daga makayyaci ko abin tuhuma ko mai rauni raunin da bai yiwa ai hujja da shi hasha ba'd turqi yace kar ma ka kula wasu isnadojin fi hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda suke ma mawdu'ai kenan okay wanda suke da dan sauki fa bin dimami hadhihi turuq in banda waɗannan hanyoyi na anas a haɗa su da wasu ba'adha ila ba'adin aka haɗa su aka haɗa su yartaqil hadithu ila darajatil hasan insha Allah ta'ala to ina sa ran hadisin nan ya dago sama zuwa matakin hasan khassatan wa qad hasanahu ba'd al a'immati yace musamman ma saboda wasu limamai sun inganta shi sun kyautata shi wasu ghairuhum wasu kuma sun inganta fa qala zarkashi a cikin al-alil mansura zarkashi yake cewa qala al-mizzi ruya min turqin tablughu rutbat al-hasan wa wafaqahu zarkashi ala tahsini yaji wannan su sun kyautata shi wa qala al-iraqi fi sharh al-ihya a cikin al-mughni amal aham al-asfar yace inna ba'd al-a'immati sahaha ba'd turqi wasu malamai sun kyautata sun inganta wasu hanyoyin wa qawahu sakhawi fil maqasid al-hasana kenan وحسنه السيوطي في الدر في الدر في الدر المنتثرة بل صنف فيه تصنيفا سيوطي اي لتافي معنا مسمى اكل اكن wannan hadisi yana na a cikin abin nan din shi abin nan alhawi lil fatawi نقل المناوي في الفيض عنه انه قال جماعه له 50 طرق طريقا na tattara mashi isnadoji hanyoyi guda 50 wa kamtu bi sihhatihi li ghairihi na ce kuma ya inganta walam usahih hadithan lam usbaq ila tahsinihi zuwa su yace duk da yake wannan hadisin shi kadai ne wanda na inganta wanda ba wanda ya riga na inganta shi dai wannan magana ta shi tana ta baba wa kaza na qala anhu zabidi fi sharh al-ihya zabidi shi ma ya hakaito cewa suyuti ya fara haka wa za kalamu fihi bu'dun abul ashbal yace wannan magana ta da nisa haifu kad na qala al-iraqi tasiha ba'd al-a'immati lahu mun ji cewa wasu limamai sun inganta kafin iraki ma balantana kafin shi siyuti wani galibin arraƙin fi tanzihi shari'a an alhafidin iraki a shafi'i kaulahu ya kawo shi a cikin tanzihi shari'a cewa hadisun hasanun gharibun wa qala al-allamatu adh-dhahabi fi talkhis al-ilal mutanahiya zahabi a cikin tafin shi talkhis al-ilal mutanahiya ne bil jawzi yake cewa ruwiya an ali wa ibn mas'ud wa ibn umar wa ibn abbas wa jabir wa anas wa abi sa'id wa ba'd turuqihi au auha min ba'd wasu hanyoyin sun fi wasu rauni wa ba'dha salihun wasu kuma suna da dan galmi galmi wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai kaga dai yanzu magana ce ta baba ne wa zakara al-munawi fi tafsir fi tafsir ila wa zahaba al-munawi fi tafsir ila taqwiyatihi bi kathrati turqi maka zura duka malamai ne daga cikin mutaakhiruna suka inganta shi ko suka karkata zuwa ga inganta shi wa qala az-zarqani fi muktasar al-maqasid hasanun wa qila sahihun wa sahah shaykh al-allamah al-albani muhammad nasir al-albani ba'd turuqi shaykh al-albani shi ma ya inganta wasu daga cikin hanyoyin hadisi Allah gafarta musu gaba daya to kamar yadda muka ambata dai wa hadisin yana da tatabar zame yawa akan shi kamar yadda malai ya faɗa anan babu wata hanya guda daya da za a ce ta inganta sannan kuma in an hada din to sai ya zama muhalli na ijtihadi wani in ya hada su ya hada sai ga kamar sun ƙara wa junan su kaifi wannan shine sabilu ga ammatil mutaakhirina tun daga kan waɗanda muka ja ambata anan tun daga kan irin su ainihin wato zarkashi zuwa na kasar su sun mizi duk waɗannan suna cikin lissafin almutaakhiru wasu mai da suka hada sai su ga hanyoyin sun ƙara wa junan su rauni shine tafarkin mutakaddimuna da muka ji daga Isaka dan Rawiya zaka yanzu kofa abu da take ga wanda yake ganin shi ma malami ne ya tashi bincike akan wannan hadisi amma dai albattu bi sihhati kawai a fada a wuce yadda muke a gun wa'azi to wannan magana ce ko ta masu wa'azi jama'a amma magana ta malamai ka jita da kan zaka yi wa'azi da hadisin nan ka sani ina fata mun gane wannan to sai ta bangaren dilalarsa shin shine yace qala abu umar ibnu abdul barr yace yuridu ishaq wallahu alam anna al hadith fi wujubi talab al ilmi fi asanidihi maqalun li ahli al ilmi bin naql yace ibnu rawiya yana nufin wannan hadisi akwai maganganu game da shi game da isnadin sa agun malamai walakinna ma'anahu sahihun indahu amma ma'ana hadisin ingantacciya ne wa in kanu qad ikhtalafu fi ikhtilafan mutaqaraban ala ma zakarnahu auna insha Allah ta'ala duk da yake sun yi sabani akan ita kanta ma'anar amma sabani da yake kusa da juna ba irin wancan sabanin ba yace gashi nan zan ambata maka sabanin wa al-hasan ibn rabi' قال سألت ابن المبارك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم shi algatu malam me me ma'ana cewa neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi kala yace laysa huwa allazi yatlubunahu abinda ake nufi da hadisin ba wannan ilimin da kuke nema na hadisi da mustalahu da usul fiqi ba ko mun gane walakin abinda ake nufi faridatan ala man waqa'a fi shay'in min amri dinihi an yas'al anhu ta ya'lamu wajibi ne akan wanda wata mas'ala ta faru da shi da ta shafi addininsa kafin ya aikata to lalle ya nemi iliminta shine ma'anar talabul ilmi ai al ilmi allazi tahtajuhu ga wani abu ya faru zaka yi zaka aikata zaka yi wani kasuwanci zaka yanke wani hukunci zaka dauki wani mataki zaka yi aure zaka yi saki zaka shiga wata harka to wannan mas'alar kar ka sake ka shige ta sai ka tambaya shine ma'anar wala yahillahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumar laifi kaga ya bambanta da neman ilimi ibtida'an a ce wajibi ne a'a neman ilimi ihtiyajan na wani abu da zaka yi kuma mun lura waƙin rayuwar sahabbai haka take ba sahabbai ba dukan suka bar komai suka suka tare suka zama ƴan makaranta ɗalibai masu neman ilimi ba kowa na can na harkarsa abinda yake na wajibi ya sani sallah da da tsarki da wankan janaba da sauransu ran da ya samu wata iskaliya ba zai gaban kanshi ba sai ya rugo da gudu ya zo ya tambaya haka ne ko ki to wannan shine abinda hadisi yake nufin ji Abdullahi dan Mubarak mu fahimci ma'anar ba wai tafiya makaranta da yi rijista a wata makaranta ko barin gari a tafi wani gari neman karatu ba domin wannan a waƙi'ance ba zai yiwu ba jama'a ba zai yiwu ba a realitin rayuwa a ce kowa ɗalibi ne ba zai yiwu ba sai mun ƙi gawa kanmu gaskiya dole amma dole a samu wasu da za su yi ɗalibtaka shi ne abinda ƙorani ya ishara zai gaya mana malin ya ci gaba da cewa wa an muhammad bin mu'awiya alhadarami qala su'ila malik ibn anas wa ana asma'u an alhadith alladhi yuzkaru fihi talab alilm farida ala kulli muslimin fa qala ma ahsana talab alilmi walakin faridatan fala aka tambayi maliku algawta malam ina hukuncin hadisin nan da ake cewa neman ilimi farilla ne akan kowa maliku yace gaskiya ne neman ilimi babu abin da yake shi kyau amma cewa farilla ne ba gaskiya bane domin an ce farilla ne fa jama'a abin da yake nufi yadda kowa idan an kira azhar take farilla a kansa matakai yana musulmi lafiya lau to haka fa neman ilimi yake farilla akan kowa to in haka ne jama'a mutane ba sa aikata farilla Allah ya musu ce musu kenan mu kalla da kyau yanzu misali za a zo a cika masallaci a yi sallah in an gama sallan nan kowa yana ji a jikin shi cewa farilla ce da ya sauki sai kuma ga wani malami zai karantar da wani ilimi na alkur'ani ko sai da mutane su tashi tafabinsu sai saura guda shida za su saura uku ma suna jiran isha ne su ma ba karatun suke bi ba kowa da tarbin shi ne kawai yana jira a yi isha sauran guda uku shine da mai rikodin da ɗanɗan malamin da wani kanin matashi suna mai solidarity don ka a ce babu wanda yake sararin shigo to kaga kenan duk waɗancan suna wasa da farilla ba haka bane suna da yi wa kansa asara wata falala amma farilla ba haka bane maliku yace ammar fardu fala eh gashi aka sai ce qultu bal hadha ahsanul ashiya'i ala al-itlaq ni ina ganin neman ilimi shine abu mafi kyau ga baki ɗaya ga baki ɗaya sake babu kaidi haisu innahu nurul ladhi hutada bihi domin shine hasken da ake haska kuwa da shi wa haqiqatuhu fahmul ashiya haqiqan ilimi shine a fahimci yadda abubuwa suke qadral imkani gurgudan iyawa wa tadabburi ma'anaha a tsaya a gane su wa istidlalu biha ala wujudil khaliq a fahimci abubuwa a gane su a kafa hujja da su wajen tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala allazi huwa subhanahu asma an yushgila al'abdu nafsahu imarifatihi wa ma'rifati asma'i wa sifati wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala dauka shi lalle ta cancanta ta sa bawa ya shagaltar da kansa wajen kokarin sanin Allah da sanin sunayen Allah da sifofin Allah wa ma yajuzu lahu wa ma yastahilu alaihi da abin da yake wajibi akan Allah da abin da bai cancanta ba gashi ne dogon sharki yake cewa la sharika lahu wala shubha lahu wala mithla lahu Allah wanda bai da abokin tarayya bai da kama bai da kini bai da wanda ya kama da shi amin bai da kini lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da tsara khaliqu kulli shay'in wa ilayhi yurja'u yarja'u kulli shay'in shi halicci komai kuma komai gare shi zai koma al-muhyil mumit wanda ke rayawa ya kashe al-hayyu alladhi la yamut rayan da baya mutuwa alimul ghaibi wash shahada masanin boye da sarari kuma inda hu sawa'un da abun boye da sarari abun Allah da ɗaya ne la ya azubu anhu mithqala dharratin fil ardi wala fis sama babu abin da ke koyuwa ga Allah kuma kankantar sa a sama ko ƙasa wal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine farko shine karshe shine zahiri shine batini wallazi alaihi jama'atu ahli sunnati wal jama'a abinda malaman musulunci suke akai annahu lam yazal bi sifatihi wa asma'ihi Allah bai gushe ba da sunayensa da sifofinsa laysa li awwaliyatihi ibtida'un farkon shi bashi da farko wala li ukhriyatihi ibtida'un karshen shi bai da karshe wa huwa alal arshi stawa ya daidaita akan al arshi dukkan san wannan yana cikin wajibi wa shahadatu bi anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzansa wa khatamul anbiya aw khatamul anbiya'i wa khatama anbiya'ihi haqqun kuma annabi gaskiya ne shine cikamakan annabawa sallallahu alaihi wasallama wa annal ba'sa ba'da al-maut lil majazati lil majazati bil a'mal sannan kuma ka yadda cewa ka shaida za a tashi mutane bayan mutuwa bayan an yi tashin alkiyama dan a saka musu da ayyukansu wal khuluda fil akhirati da kuma tabbata a gidan lahira li ahli sa'adati bil imani wa ta'ati fil janna wanda suka tsira suka yi imani suka ba Allah cancanta su zauna kalidina aljanna Allah ka samu a cikin su wa alish wa ali shaqawati dawama kuma ga yan ga matsiyata matsiyatan lahira bil kufri wanda suka yi kafirci wal juhudi suka musanta Allah fi sa'ir haqqun gaskiya ne za su dawama a sa'ira Allah ka tsare mu daga sa'ira wani tsallake ai bai gare ba eh ya ƙari to wannan wani ne nake karantawa na tara a ku fahimta littafin hawa uku ne akwai asalin matanin akwai takhrijin hadisan zaka ga lambar irin lambar da ya sa wa hadisan number 10 number 10 sannan kuma akwai ta'aliki da yake shine wannan ina kan ta'aliki inda ya sa wancan lamba ɗin da ya ce ma a hasana talabul ilmi shine ya ta'aliki har ya kai shafi na gaba ina ya saki sautar lamba oke ga can wancan ko istawa to ita kuma wancan ga ya can a can ƙasa shine na wannan istawa din wa da hula shirika ta ne ban gane ayin da abin da kuke cewa wallahi oke wa da hula sharika lahu na gane na gane to eh gashin shi ne ma kibiya ko to bar mu kuma saman da yake cewa wa qala sufyanu ya an ibn uyayna talab al-ilm wal jihad farida ala jama'atihim neman ilimi da jihadi farilla ne akan al'umma fardul kifa'i kenan fa fardul jima'i wa yujzi'u fihi ba'duhu amma wasu in suka yi ya wadatar an ba'du daga barin wasu wa qara hadhihi al-ayata sai karanta wannan aya falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim lalle a samu wasu mutane nafar su fita daga cikin kowace al'umma su je su koyo ilimi idan sun dawo su karanta da al'umma kaga an daura ma wasu ne daga ciki kenan wa qala abu umar yusuf bin qala abu yusufa yaqub ibn sufyan al-fasawi yaqub al-fasawi yake cewa samitu ali ibn al-hasan ibn shakik qala qultu li ibn al-mubaraki mal ladhi la yas'u al-mu'min min ta'lim al-ilmi illa an yatlubahu wani abu ne na cikin ilimi wanda mutum bai da makawa dole ya koye shi na wajibi ne kuma ladhi yajibu alaihi an yata'allama me ya zama wajibi ya koya me ya zama wajibi sai ya koyar qala la yas'u an yaqdima ala shay'in illa bi ilmi bai halasta ga mutum ya shiga wata harka sai da ilimi wala ya sa'u hatta yas'al kuma ba ba zai yi ba dole sai ya tambaya qala abu umar wa gada jama'ul ulama ala anna min al-ilmi ma huwa fardun muta'ayyan malamai sun hada kan cewa a cikin ilimi akwai abin da yake farilla wajibi akan mutane sannan ala kulli mri'in akan kowane dan adam fi khassati nafsi a karankin kansa wajibi ne akan sa wa minhu ma huwa fardun ala al-kifaya akwai kuma wanda yake farilla ne na kifaya idan kama bihi qa'imun saqata farduhu an ahli zalika almawdi in wani ya mike ya koyi wannan ilimin to ya fada akan saura idan mutane suka hadu gaba ɗaya ba wanda ya tajwidi gaba ɗaya ba wanda ya iya janaiza gaba ɗaya ba wanda ya iya musalahul hadisi ba wanda ya iya usulul fiqh ba wanda ya iya qira'atu ba wanda ya iya usulul tafsir in aka hadu duka al'umma ba iya wannan ba to shine an yi saban Allah amma ka samu mutum ɗaya ya iya waɗannan ilmumin ya wakilci saura waktalafu fi talkhisi zalika sun yi sabani game da takaita bayani akan suwaye da suwaye wannan maganganun wallazi yalzamul jami'a fardun min zalika ma la yasawul insanu jahalu min jumlatil fara'idil muftarida alaihi nahwu shahadati bil lisani wal iqrar bil qalbi wa bi anna allaha wahdahu shine magana da nayi tsallaka ko abinda yake wajibi akan kowa ya san abinda yake ya shafi shahada da harshe da tabbatarwa da ainihin zuciyarsa to kafin mu yi mu juye shafin bari mu karanta wannan taliqin na goma da yace wa inda al-khatib fi al-faqih wal mutafaqqih min tariqi ali ibn al-hasan ibn shaqiq qala sa'altu ibn al-mubarak ma alladhi yajibu 'ala an-nas min ta'allum al-ilm menene wajibi akan mutane na koyon ilimi qala yace Allah ya kadima ar-rajulu 'ala shay'i illa bi ilmi kada mutun ya shiga wata harka siyasanta wa yas'ala ya tambaya wa ya ta'allama ya koya fa hadha allazi yajibu 'ala an-nasi min ta'allum al-ilm wannan shine abin da yake wajibi na koyon ilimi wa fassarahu qala sai ya fassara da cewa law anna rajulan laysa lahu malun idan mutum bai bai da kuɗi lam yakun alaihi wajiban an ya ta'allama zakat ba dole bane sai ya koyi ilimin zakka fa idza kana lahu mi'ata dirham ran da ya samu nisabi wajaba alaihi an yi ta'allama kam yi kuriji to daga nan sai ya koyi ya je koyi ilimin nawa zai fitar wa mata yi kuriji yaushe zai fitar wa aina ya ba'u in ya fitarwa zai ba wa sa'irul ashiya'i ala hadha da sauran abubuwan da ke da alaka da wannan wanda bai sani ba ba ruwan shi wanda bai da kuɗin zuwa aikin haji ba ruwan shi da zuwa ajin koyon aikin haji wanda ya samu kuɗi sai ya je koya don waɗannan kifaya waɗannan ba ilmomi ne na yau da kullum ba ina fata mun gane wannan sai mu juya can duk mun karanta wannan ko sai mu tsallaka inda yake cewa wa annal qur'ana kalamullahi wa ma fihi haqqun min indillahi yalzamu al-iman bi jami'i kuma kasancewa qur'ani magana Allah ne abinda ke cike shi duka gaskiya ne wajibi kai imani da shi wasti'malu muhkamihi kuma wajibi ne kai aiki da muhkamin sa وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها kuma ya san cewa sallah wato farilla ce guda biyar din nan da ake a kullum kuma dole ne a kansa ya san abin da sallah ba ta yiwa sai da su na tsarki da sauran hukunce-hukuncenta wa anna sawma ramadana fardun wa yalzamuhu ilmu ma yufsidu sawmu sannan azumin ramadana yana da gaskiya abin ilimi na wajibi mutum ya san azumin ramadana wajibi ne kuma ya san cewa da ka ya san me ke bata azumi wa ma la yatimmu illa bi da abin da azumi bai yiwa sai da shi wa in kana za mali idan ma abocin dukiya ne wa qudratin da iko alal hajji zai iya aikin haji to wajibi ne akan shi anan ma lazimahu fardan an ya arifa ma tajibu fihi zakah wajibi ya san abin da zakka ta wajaba a kan shi tunda ya da kudin zakka wa mata ta jibu yashi ta wajaba wa fi kam ta jibu kuma menene nisabinta wala zimahu an yi alama bi annal hajji alaihi fardun marratan wahida wajibi ne san cewa aikin haji so ɗaya ne farilla kawai fi daharihi a rayuwarsa in istata as-sabila ilayhi in ya sami iko ila ashiya'a yalzamuhu ma'rifatu jumaluha wala yu'dharu bi jahliha da kuma sauran wasu abubuwa waɗanda wajibi ne akan duk musulmi ya san a dunkule ya san wajabcinsa ya san wajabcinsu kuma ba za a bashi uzuri ba in ya ce bai sani ba na hau ta harimun zina kamar ya san cewa zina haram ne duk musulmi wajibi ne ya san wannan domin ma'aluma ne mai dinbi darura wa tahrimul khamri da haramcin giya wa aklil khinziri da halaccin cin naman alade wa aklil maita da halaccin cin da haramcin cin wato mushi wal ajnasi kulliha da haramcin cin dukkanin abubuwa masu najasa wal wasarika wal anjas da wato abin nan munanan abubuwa ko eh da sata yasan haramcin sata war riba da haramcin riba wal gasab da haramcin kwaci war rishwati fil hukmi da haramcin amsan da haramcin ansan cin hanci da rashawa wa shahadatu bizuri da haramcin yin shaidar zir wa akli amwalin nasi bil batili da haramcin cin dukiyar mutane bisa zalunci wa bi ghairi tibin min anfusihim da haramcin cin dukiyar mutane ba da sarran su ba illa idza kana shay'an la yutashahu fi sai in abin da aka san cewa ba za a yi fitina ba in ka ci na wasu akwai abin da na wasu ne amma ko ka dauka ba za a yi fitina ba da zaka bi ga ruwa a wata randa masallaci kaga ba naka bane hala kuma siyasa in ka dauka ka sha babu wanda zai magana da zaka bi ga ajonin fiyota a kofar wani masallaci ka dauka ka sha kaga ba dukiyar ka bace to wannan shine mala mushahafi ko abinda aka zubar a bola mun yi karatu a baya akai da abinda aka zubar a bola ko in ka same shi ko mun kima sa ya zama naka tunda wanda suka yi da shi a bola su abun su bai da sauran kima kenan ko abinda kuke sharing a ce ku samari ne haka ga sanan irin da samari suke a daki ana wannan ya dauki hula wannan ya saka wannan ya dauki riga wannan ya saka kowa zai je gumba durar shi ya ari tabaro din tabaran dayan ba sa ganin haka a matsayin matsala ko so wannan babu mushaha a ciki to wannan bai da cikin akulu amwalin nasu bil batil wannan bil ma'ruf ne tunda kun yarda da shi a haka ko kaga mutum yana ci abinci kai ka zo bai maka bismillah ba kai kai maka sa hannu ko cokalin ka ci gaba da ci saboda staff room ne ko site ne na gini an saba yin haka ko makwabta ne dama maciyar ku kenan kaga ya bambanta da in ka je ka ganshi ya yana yana cin balangu ba za ka same hannu ba wataƙila ba a saba ana cin balangun juna ba ko to duk irin wannan malamai su yi maganganu a kansu ya ce da gairi haƙƙin ko? na'am ya ce wata harimi wa ma la yurga bu fihi da abinda ba fi mislihi abinda aka samu mutane ba sa kwadin shine kamar bola din da makamantansu wata harimi zulmi kulli kuma wajibi akan duk musulmi ya san haramcin zalunci wa huwa kullu ma mana Allahu azza wa jalla minhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam menene zalunci duk abinda Allah ya hana duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wa tahrimu nikahil ummahati dole ne akan musulmi ya san haramcin auren uwaye wal banati da auren diya wal akhwati da ƴan uwa wa man zikira ma'ahunna da sauran da aka ambata su ammatihinna da waye waye waye a a fil kitabi alqur'ani wa tahrimu qatlin nafsi almu'mina bighairi haqqin wajibi ne da gaskiyar wajibcin ilimi mutum ya san haramcin kashe rai ba da haƙi ba وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب da duk ire-iren waɗannan ilmomi na wajibi wanda Qur'ani ya ambace su wa ajma'atul ummatu alaihi al'umma suka hadu akai sun masairul ilmi cito amma fa sauran ilimi wa talabuhu da neman sa wa tafaqquhu fihi da sanin sa asan li'irabun alqur'ani akwai asan bambancin qira'at asan asbabun nuzul asan takhrijin hadisi asan tarihin mazaje fiqhun da ke cikin hadisi waye fitar da shi waye kaza asan fiqhu da sirrorin sa asan nahwu asan sarfu asan balaga da waye da waye duk waɗannan wa talimun nasi iyau ko a zauna a karantar da mutane wa fatawahum bihi ko a dinga ba mutane fatawa akan ilimi fi masalihi dinihim wa dunyahum akan abu da shafi gyaran addininsu da duniyarsu wal hukmu bihi bainahum da alƙalanci tsakankaninsu da ilimi fardun alal kifaya duk waɗannan ba dole bane tun daga kan sanin ilimi mai zurfi wanda ya wandanci waɗancan abubuwa da sanin wato ilmomi mabambanta da yin aikin ilimin na karantarwa da wa'azi da alƙalanci da fatawa da limanci da sauran ayyukan da malamai suke yi rabon gado sulhu wane ne duk waɗannan to ba sa cikin fardu aini yalzamul jami'u farduhu farilla tana kan mutane su duka a matsayinsu na al'umma amma fa'iza kama bihi ƙa'imun in wani ya miƙe yayi saqata farduhu anil baqina bi mauti wato ya ya ya, ya fada akan sauran ya fada akan sauran anil baqina bi mauti sakamakon wato mutuwarsa la khilafa bainal ulama fi dalika wato babu sabanin babu sabani tsakanin malamai akan haka hujjatuhum fi qaulillahi azza wa jalla falala nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-dini wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhi hujjar malamai game da wannan shine wannan magana da Allah ya faɗa yake cewa lalle a samu su miƙe su je su koya su karantar in sun dawo su karantar da al'ummarsu fa alzaman nafira sai Allah ya daura wa wasu annafir wanda suka tashi suka tafi fi zalikal ba'd dun kulli banda duka thumma yansarifuna fayuallimu fayuallimuna ghayrahum sannan bayan sun iya sai su dawo su kantar da wasun su wa'ifatu fi lisanil arab alwahid fama fawqahu abul larabawa mutum daya ana ce mai qa'ifa da na sama da daya daga zaran an samu daya to an samu qa'ifa ina fatan fahimta da aka ko mutum ɗaya ne aka samu ya san waɗannan ilmoma cikin al'umma to ya wadatar da sauran al'umma ina fata wannan katin ya warware mana wata sarƙaƙiya mai girma game da fahimta wannan hadisi cewa ba ba yadda mutane suke ɗauka ba ne a cikin wato fahimta ta mu ta gama garin mutane za mu saurara a nan sha Allah kan mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik